الحمد لله الذي يسر به ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء شاكر بوتا رجب shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Bakar zuwa Madina. Wannan yini da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Idan ba manta ba mun fice ƙarshen kita kitabul gadal kitab na arba'in da shida za mu tashi farkon kitabul gadal shi ne littafi na arba'in da bakwai a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi al-ifad inda muka jiya muka yi darasi dari biyu da hamsin da bakwai za mu tashi darasi na dari biyu da hamsin da takwas shafi na dari hudu da tasa'in da hudu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da biyar za mu tashi a wannan masallaci ne albarka ne kudai batu bin jaman radiyallahu ta'ala anhu ma wanda ke kungila dangin albarka muna da Allah mu da sarki ya aka zamana malai ji babu da kitabu da ilmi kitabu da zai magana akan ilimi babu zai a ittibari mutashabihi alquran babu da zai bayani akan an hana mutane su rika bin mutashabihatul qur'an wato ayoyi masu rikitarwa domin akwai mutum shafi hasil Qur'an wato akwai mutum shafi wal ma'ana akwai mutum shafi wal lafi mutum shafi wal ma'ana shi ne abin da ta kasa gani ma'anar ta ko me aya take ne kamar yadda su masu suka tun kaza suke yi kawai sai a ɗauko aya su ba su gane ta ba sun hana annabi bayani su kuma suna yi su je su zo su gabar da ayar kawai to zo da haka sannan muke jajiyar lafi kuma shi ne wanda za ka ga aya ne kamar jijini a duk wanda yake hada alkurani ya sani kana cikin tafiya in baka yi da ba kana cikin bakara sai ka ji ka a haram domin akwai aya mai irin ta ko kuma cikin ara ko tsada musamman akan labarin annabi Musa alaihi salam za ga ayoyin da yawa wata abubuwan wani abu kuma wani abu kaɗan za a cire can gurin kuma a hara fabaddalar da dina zalamu ƙaunar a hara kuma zai ce fabaddalar da dina zalamu minhu ƙaunar to irin wani na abubuwan sun mutu jaji a cikin ƙurani sai mutum ya yi da gaske ya kula imamul karmani in ban ba tare yana da littafi guda ɗaya mujallar mutum ya yi a cikin ƙurani sunan sai mutum yana hada irin wanda yana taimakawa sosai shi ya zaga mutane suna harbi kana iya ɗaukowa sai a tattara ma duk wasu kalmomi da suke da kama da juna a alƙur'anin gaba ɗaya sai a tattaro ba a ce in ka gani wuri ka in ka zo a sura kaza ka gane a sura kaza ka gane duk sai a ware ba sai a tafi wani fejin ba haka yana nan littafi ne ne mujallabi ne ba shi da girma kuma mai kyau wanda bin azumin alƙur'ani yana kore hadda yana da kyau ya mallake shi kwarai da gaske so da haka wata azimu min mutabi'in da kuma tsoratarwa dangane da masu bibiya mutashabi a cikin Qur'an wannan ya jira ka kan da tilafi fil Qur'an kuma da hanya da sabawa sassabawa kan jami'in al-Qur'ani Al-Hadisan wa tawawu ya wa kamsa hadisi ne lamba ta dubu da dubu da biyar ana Aisha radiyallahu anha qalat da nan sai Allah ya kara mata ya kace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadi al-aya annabi ya karanta wannan aya huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutajabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا كل الألباب الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب الذي هو الذي توكر هذا الكتاب منه آيات أكيد الكتاب أقول آيات محكمات وأنت معناتها ترى في شنو محكمات ma'anoni da yawa aka kawo amma wannan za mu ɗauka cewa ma'anar ta kara ili take ba wani hunna ummul kitab sai Allah ya ce su suka fi yawa kuma alqur'ani wa ukharu mutashabihat sauran ayoyin kuma mutashabihat ne waɗanda su kuma ba ka gane wasu malayan suka ce wato hunna muhkamatin su ne ayoyin da kamar da na faɗa yanzu za ka gane ta ƙarara sannan ƙofar mu ta jaja su ne wanda kuma za a zo kamar hurufin mukata kurabun baki za ka zo ka ce alif lam mim alif lam ra ka ba ya ayu sadi sadi nun duka wa'annan mutajaja ne don ba mu yi zama a nan sai a ce Allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah shi ba wa kansa sani to shi ne mutajaja akwai malaman da suka kawo wannan ma'ana to shi ne Allah ya ce fa amma ladina fi qulubihim zayg amma waɗanda akwai halaka da karkata a cikin zukatun sai ya yi auna ma su ga ba ne sai su rika bibiya waɗanda suka mutu ta bi hajjin ayoyin da ba su gane su ba su za su rika bi in ji za a yi fitina kawai da neman fitina eh sai da Allah ya ba da labari wanda za a tawili da kuma neman yadda za su karkatar da domin ta'awi ma'anarsa ko dai ka yi fassara da kyau ko kuma ka murkuɗa ta ko kamar yadda isra muradu da isra a gariya da aka ce inna Allah ya amuru kuma an tabbahu bakara sai suka ce inna Allah ya amuru kuma an tabbahu aisha kana ba suka ce an tabbar ruwa da shine ba da hadin bayani kaga wannan sai wato wallahi da aya ce eh ba haka Allah yake nufi ba to shi Allah ba ba cin sarki yake eh idan la yajidna fi waqti la ta'wili da kuma ne da za su burfi aya وما يعلم تأويله إلا الله. فأولي يسم معنى ولا آية في الله. to kaga anan idan kai wakati to kaga za a ce zance ya fita sai a ce wa rasu kuna bi da ilimi sabuwar magana ta an zaki su kuma wannan da suke tabbatar zuwa ilimi yaquluna amanna bi kullu min indi yawa za su da cewa mun imani da mu kamar da mutum ta da gaba ɗaya daga Allah shi ta muke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika kullum min inda rabbina gaba ɗaya daga ubangijin ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mu dauka wannan wa'azi in ba ma hankali ba to kaga mun ba kaga ba ka dauka wannan to ba ka cikin ulul albab ba ka cikin masu hankali ba ni dana wannan ya dauki wa'azin sai wa hankali kana da ba Aisha take kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ce bai za a aika lalina yake da yawon ba su ja ba a dinu idan ka ga waɗanda suke gun mutashabi hadal qur'an suke bibiya da rubi wa ulai da lalina kamman lawo su ne wanda Allah ya ambata a cikin ayoyin su ne wanda Allah ya ambata inda za a yi na ce wace za a taru ne din shi ke ba zaru ku kiyaye saboda haka kuma wasu su katin kaza ku kiyaye domin kamar da muke faɗa shekara da biyar baya kwanan jirgin imamu bayan lari ya ba da amsa a kan waɗannan shigoyin da yake ɗebuwa jirgin to shi ne yake cewa lallai a kiyaye na'am ne za mu koya gargajiya ta hadiru min mukhalalati ahli sayyi wal bid'ah kuma sauwa don gani da mu'amala da karkatattun mutane da masu kirkira a addini wa man yadda ya mota jabu li yasira fitna da mai bin mutajadi a dan kawai ya kunna fitina na biyu annahi an al-qawmi fil mutajabi bi ghairi ilmi hani dangane da abin da yake kutsawa cikin ayoyin da baka fahimta ba kawai dan dalil dan ba ka da ilimi ba duk abin da baka fahimta ba ka je gurin malamai za su ma bayani sai amma da yan ni ban gane aya fara sai ya ce aika za ake ne shike na uku fadlul rasikin bi ilmi falalan masu tabbatuwa a cikin ilimi masu zurfin ilimi da tabbatuwa a kai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da shida an jindu jindar قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن الذي فيه وكانت القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم matuƙar wato zuciyoyin su sun haɗu ijtama sun tattara a kan alƙur'ani shi za ake so yayin da za ka yi hadda ka tattara hankalin ka guri ɗaya ko yayin da za ka biya alƙur'ani don ko hankalin ka na guri ɗaya domin a samu haɗuwar zuciyarka da ayar da ake biya shi ne za ka sani mata ne to ku karanta alƙur'ani matuƙar ba a so a zo ana biya alƙur'ani ana wani abin daban kuma zuwa ga tsaye da tsaye da zuciya ta biyu daya bai da ta nafsu fa kuma an da zara ta da zuciya ka ta saba da abin da ake biya ta zara ta gurin ka yawa tattara hankali yake shi za ka zo majalisi na alqur'ani ka da an nufi to wannan shine wajen da ka ko an tsaye kamar sun da yana duka akan mutane to wannan shine majalisin qur'ani majalisin ka kuma gaba daya haka ake bukatar su cikin nutsuwa domin shi ke nuna karatun yana shiga ana kuma fahimta yau to da za a ku karo ka ji argowa ake yi kawai to ba ka bugura ka komo an ka tashi ka bugura domin rubba gari ne qur'ani wal qur'ani al ani dewa akwai wani biya al qur'ani kuma qur'ani da shi ne Allah ya kiyaye shi ne wani yake cewa wai ranar muka yi karatu yau ba muke magana da gefe wani an yi magana a kan cewa cetar alkurani da cetar azumi shi alkurani ba zai ma bari a shiga wutar ba balle tana yi ceto ba zai baka ka shiga wutar ba shi kuma azumi sai an shiga zai zo sai a yi wannan kaza shi sai mutum ya shiga gwamnatin zai fito shi duk dai za su je ne zai ke cewa a kowane ta zauna da su su irin alarmomi amma suna harkar sulhu kashe mutum ba abu ba wani abu bane saboda wani sun dogara da wannan hadisin yadda shi ba su gane hadisin wallahi ba su gane shi ai sai ka ko musu ka sai ne ka ga musu kuna tattauna ka ce kuma abin da aka ce duk wanda qur'ani ya daure shi to ko annabi ba zai san shi in dai qur'ani ne ya daura mutum a jahannama to ya ji gaskiya kuma sannan ga ruba ƙari ne Qur'ani wal Qur'ani ya hannu yawa wasu masu biya da Qur'ani Qur'ani shi ne muke wannan da za ka kalla shike ne to da ka ayi ta da ran bayan rubun mutum yanzu ya zama ala rama kuma ya koma yana yin karanta Qur'ani da ruba ko a ji wani ya zo wani abu da ya ce ko za a zo ko ku za a ba wa kan gida ku yi kulle shi Qur'ani ba da haka aka sauka da shi za a ba da kan gida kawai don ku har je wani wannan ba manufa al-Qur'ani ba ba manufa al-Qur'ani ba babu fil alati al-khafi babu da yake magana akan al-alati wane ne shi ne dalilin da hukuma da yawan faɗa shi kullum kamar dai dai in shi ne alaji da yawan faɗa wani da na ce mai yawan jiwu ka kawo fil ayati dunya wa yuzidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ma za alaji da suka dan gina Allah ya rubuta gaskiya ba mu labarin da to shi alal kitab shine kamar da muka faɗa me yawan neman ba ko ne kullum cikin bada yi baya da wani lafiya to alhaku shi kuma wato wanda ya kware wajen fara duk ya da tafi shi ne alal kitab imam nawawi ya ce al-mazmum huwa al-khusuma wanda albazmu huwa al-quduma bi huwa hukumati bil batil fi rafi'i haqqi aw ibadi batil wanda za ka ga ya kware wajen cinye wa mutane haƙƙi ya kware a kowace inda kake ta haɗu ba ko ina za a zai ba duk inda za a haɗu ya je ya ga alƙalai ya san ɗan zalla ya san lauyoyi duk hanyar da ake yi ya san kawai yi ya kware a haka cutar mutane in ka sani in dai biyu ne ba da hannun da su kawai da addu'a idan gida ne in kuɗi ne da akwai wa'anda mutane wanda za ka je ka ga mutum shi ba karamar rigima yake ba ma a jin zai yi rigima kamar gidan miliyan ɗari biyar zai ɗauko rigima kuma ya ta buga a kai yadda kai za ka gaji kai Allah ya isa ya ba ka wani zuciya kuma ka rasa jiya da gani idan za a yi zuwa mai kara baya na yana ko kara to a kowanne ta yi a cikin Allah ya kiyaye أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسباب الرجال إلى الله حقيقة مبيا كعمر ماذا جاء أقول الله وأن الله يتكعمر mutanen da Allah ya fi ba su ne al'alaji da hafi mutum ne yawan neman ba da tashin hankali da yawan da jima to Allah baya kuma kullum cikin kusa ne ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فإن يعيده ليضل عن سبيل الله الله يقول له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق to ka ga mutum kuma ba za a gudu da kai illa jadala bal hum qawmun kasimu kuwa yana mutane ne da Allah ba da zargi baya mara ba da su babu kiti ba a sunan yahudi wannan sara babu da yake magana akan biyayya ga sunnar yahudi na ga ce sunna shine hanya hanyoyin yahudawa da nasara حديث من لما تنزل إلى الوقت يتقل أنا أبوك إلى الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن لتتبعن سنة من كان قبلكم لسنوا لا بد تبعية كأنه يوند تكابوك كبر كبر شيني شبر بجبر تاكو تاكو شيني شبر هذا شبر wannan kamun shine shibir ko sannan kuma sai annabi ya ce jira'an bijirani da kuma kamu da kamu shi ne abin da muke cewa a wata kwabo da kwabo da inda suke yi ne annabi ne bar ku ji karshen misali a kayan da kazu jihwa zabi annabi ya ce da za su shiga wato ramu da mu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce shari'a ka tabi'a ki mu wallahi da sai kun bi ta hannatu kunna sabai ka ce sai muka ce ya rasulullahi ya maki Allah a yahuda wannan sara kana da yahudi da nasara kala baban annabi ne in ba zuwa zuwa ne ke ko ko kana da misali ne ka zo duk wani abu da yahudi da nasara suke yi ka ga mu wanda ba musulmi ba ya ko kai a haka zama hukuki da yanzu muna yi ne yahudi da nasara da ana a haka a wasiyya ko yanzu muna yi duk wannan wani gawon din duk ba yanzu ƴaƴan mu ba ta yi kan ne da duk suna yi wani tsari da ake a gidan makoki da waye da wannan sarrafiya da ake da waye duk yanzu ne da ma mu ji wannan mun ba mu iya domin mu muke zuwa da kuɗi da yawa mun karɓo yin nasu kuma mun mutu su ba ba ta yi ko already har wanda ke tilayin malika ba zai ga mutum yana barci ko malam Umar da ka ji shi ka ga mutum ko wanda ji wai yana barci shi kai ne za ka tsoron Allah ba mu za ka ji ka ce wa Allah yace kai ki kara tamani ta kai wai a zo ana ya an to ya kun ma da kun ai ba ta raka ai ba wata sadaka jariya wai sun zo ka bude baki wata jaga ne ji ka ka tsaro a wata turawa kai a wannan da aka tura ba ma lalin sa kake ji ba saboda haka kamata yayi ka koma zuwa ga Allah ko ka koma kuma shi magana da nake fagacin da Allah ya kira zuwa lalzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum shine kullun wallahi mamakin da zaka yi kullun yanzu wai musulmi shi ne yake so shi yadda abin da shi ba ya zai tsata wa bai hude ko ba na tsari wai dan kariya ce ma a fundamental kalmar wajen kai ya gina ma wannan kalmar an ko zai da ma duk zaman lafiyar ka in dai musulmi ne kai a gurin wanda ba musulmi ba kai kawai da ce domin Allah ba ku da ya ce a yawan da jahilin kufara wal munafiqina ya zaki da ada ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara ba ba ya burge su cikin jawhara ne ya zaki da aya shi za a kullum magana da muke mu'amala ayoyin da Allah yake lakum dinukum wali yadin kun wala wa ad Allah sabab lam yalid wa lam yulad duk suna yi ba na ganin ta ji a hankali da matsala da ake wani shekara duk shekara musulmi ba da tafi of the dictation da jin shekara wai da rikin su ne wani irin musulmi muke da su ne wai hanyar wannan ayoyi da ake biya da azumi saura wata biyu yanzu azumi ya shigo har yanzu ba a gane Qur'ani da Allah ba mutum sarki ne ya halitte mu ya ga ya wani a cikin ba akwai mu'mini akwai kafirai wallazi khalaqakum fa minkum wa min wa minkum mu'min wannan ta'ayyar ba kai saka canja ta ba sannan akwai yahudi akwai nasara da akwai da kirista ya zo yanzu saboda tsabar kaunar ka da yake ya yi da annabi Muhammad akwai shi ya yi da mazo ne bai da ba kuma bai hana su yi mu'amala a ofis ba ka yi mu'amala amma na kun biyu ku wani yanzu abubuwa hudu ne kullum muna faɗa duk ɗalibin ya ke ya rike su duk ke sarawa ka yi ba shi za a yaniyar kirkin ba kai za ka gane kawai a matsayin ka na musulmi akwai abin da yake aƙida akwai ibada akwai mu'amala akwai akhlaq wannan dukkan su kawai mutum za ka ga ko wanda ko wanda gari za ka samu kan kowa da shi lokacin an da ne ka samu kan za ka zauna lafiya a matsayin ka na musulmi kuma za ka zauna da kowa lafiya ka gane cewa wannan abin aqida aqida ko kai a gurin ka Allah ya haihu domin kullum kana cewa lalle wannan aqida ce kuma ba wani aqida ce ta ko bai da wannan ba kaga kuma da nan ba ku ta ba amma ba compromise shi a gurin da Allah ya hawo ni da Allah da yake zuwa mai kira Allah uku kai kuma kada mu masallaci kullun kake kullu wallahi wa ahad kullun sai ka faɗi kullu wallahi wa ahad din nan to Allah ya kai goma ka domin kai alzabu sabani kai alzabu mata sannan kuma kai na bayan salloli kana cewa nan ne ne wannan yulal Allah ya haifa ba kuma ba a haife shi ba ni ban ga abun hayaniya a nan ba ba wannan hayaniya kai a cikin da Allah ya haife kuma bai da mata shi kuma ya ce Allah ya haife shi uku ne ba allolin da Allah Allah majab Allah in ga Allah kai ga yadda wannan ba kai da ne kuma ya san ba kai da ba kuma ba fara guje wani ya shigo dukan ka kake ba duka ba zai kai ka ka gurin Allah ka je ka faɗa ni kuma kullum ki shiga masallacin ki Allah ya yi ba ba mu ji ba nan sai san ko saboda nuna wa ni mutumin kirki ne idan ka kace Allah ba ku zargi ya ce sama ta kusa ta ruji ta tsara je saboda an ji Allah yana da kai kuma mutum yanzu ya zo yana murna cewa wai Allah ya haihu ka zo ka ce kuma hafi ina ce a gaban na zo da haihuwar Allah ina kuma yi zarni tudu ka ce a cikin nuna cewa Allah ya haihu ka yi zuke da a kai da muke zaune da kai ba compromise ka sani cewa ni a akida ta bai da Allah ya haihu ba dan ban ba haji ka rawo ba shi ke nuna muna faɗa ba kai ne za ka dawo kai da Allah ya turo annabi Muhammad bayan annabi Isa ba me yasa kuma ban sanin cikin ka ba ina ba ni sanin cikin ka ba saboda haka na kun dinu ku a ibada da aqida ba compromise ba wannan wannan kuke zaune da shi ya fahimci wannan ban zage ka ba baka zage ni ba amma ba zan tabo da zaka kama ba zan ce Allah ya haihuwa duk abin da zaka yi amma mu'amala gobara ta same ka ba ka da lafiya wanda duk mu'amala ce zai je ba jadi inda kuɗi ma ba ka wanda duk musulunci ya zuci ba annabi alaihi salatu wasallam ba haka yake da yahudan da yake bar aiki ba idan wani aka ce mai da lafiya yake samu ku zo mu je mu gaishe da aka yi annabi ne ya zo bai yahudan sai da ya ba da yake ne zai mun kofar gida wa abin ba har kofar gida na yana fada yana a zuciya maka domin duba wani sai kinya ta kama yake shigo da ya shigo ya duba shi sai ke ga kaga da na ta shiga musulunci da sai kalli ba wanda ya kalli annabi ne da su sala bai wuce ya kalli yaro ya ce adi abu da kasu kai wa baba da kasu biyayya ya da musulunci a lokacin bayan sun tafi bayan kwana uku da ya wuce ya je yake ku zo ku binne kan addini ya mutu haka da ya ta auko shi kuma ke mai kira mu'amala da ban aqida da ibada sai zama yanzu zaman ka da suke ku zauna a ofis wanda ba musulmi ba yau da gobe da mu'amala ka da yadda kake mu'amala da gaskiyarka da amana ka ita za ta janyo hankalin da yake yana sha'awar musulmi an ba da ranyi an an tara da shi a gurin ko ko ba ka taba ba kai ne uban da shi kuma ka ba kowa da kare da kudin da ka ba shi wannan mu'amala shi take nuna an zo ga ka faɗi gaskiya sun yi bana shi da musulmi an zo ana tambaya musulmin bai da gaskiya ka ce a gaskiya wani ne bai da gaskiya wannan shi yake nuna ba ɗari un musulmi shi yake nuna kai musulmin kirki ne addinin ku ga yadda yake shi ne da aka zama wani abu ya zato zai ci ba da ya ta an ji ba ka kyau amma an je an tara kuɗi na cooperative kati an zo da shi kanka kati ba za ka bayar ba a mutum banza suke kallon ka dan yin zuwa ya zo kati a cikin zuwa aikin banza kai wannan da bai faɗa ba wannan mutum yake sun fi ganin da da kima duk alwalar da tafiya ta kalla an kawo kofofi a gurin ku aiki duk kullum ne su kirista ya ne ne ta kai ma ka ne ba da kai ne ka zo ka ce ba ne to in wani an kawo abin da ya yi da kai aka da abin wani ya zo kullum ne wani kuɗi har da kai za ka gina mata ba wani abu da za ka faɗa saboda haka mu fahimta da kyau akhlaq da mu'amala tana ake janyo hankalin wanda ba mu yi ba kuma da abin da annabi ya wata kirista a wata mushrika ne ba an je an rasa ruwa sabai da ruwa kace ya rasu da lawa ruwa gaba ɗaya gurin nan kafin kuma mu je inda za mu za mu gida ta kace wata mata kadai muka gani da ruwa ita kuma ta hana annabi ya turo mu ana zuwa wurin da kiwo ne yake bai wa Allah muna buƙatar wannan ruwan ne mu ba san me kaza kaza take to gashi ta dauka da baya ya annabi ya addu'a a duniya kowa ya yi ruwa ya guji amma ruwan ta sai kuma cika sai kuma ta dare ma da ruwa kace to ai ya fi cika ma yanzu sannan annabi ya ajiye ma ya je yake kuma kowa ya ba ta kuɗi ne da gino ya zuwa ya dan azurfa ya sa mata sai da aka cika wannan abin da kaya ga ruwan da rana to shi da har bayan sun yi a kan tafi ga wannan abin da kai ya kamata wannan in shiga addini kun ga yadda ake jan hankali ta hanyar mu'amala saboda musulunta saboda musulunta to da mu'amala ake janyo hankali ba wata karfin tuwo ko ta wani abu daban ba ta saba wa Allah ba ji ba ne saboda haka bin yahudi da nasara yanzu wata ɗabi'a da suka ɗauko wannan misali kawai da bayan a harkar dukiyar yara kogo da kogo duk wani abu da suke yi muna yi ba wani abu da ba mu kogo da kogo muna yi to annabi ya bana in ko annabi ne da Allah ba ya ba bane ba in zargin mu ake da wannan tabi'a cewa za mu bi yahudi da nazara kogo da kogo malami ya ta'bir min at-taqlid bil a'mal sayyi'a ana tsoratar da mutane dangane da wato yi akwai kayo wajen ayyuka muna na biyu mu'ajizatul rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabi alaihi salatu wasalam haitu wa qad ma anzara bihi abin da yake gani akan da gaskiya ba wa hazara min yusuratu akai da kuma lafiya na uku wujubu tawakkuli bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi wajibi a riko da littafin Allah da sunnar annabi alaihi salatu wasalam babi na hudu babu rage da aiki wa kabbi babu da zai bayani akan wato dauke ilimi dauke ilimi wa kabbi da danke shi gaba daya wa zuhurin jani da bayyana jani wanda da da hudun dunu a sunan mana fi akhirin zamani a rikin zabi ana nabi rabbika radiyallahu anhu ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ان من اشراك الساعه tana da alamomin tashi a kiyama an yarda da ilmu a ɗauki ilimi wa yadda jahil jahilci ya tabbata a bangasa kita goyon mu ko ta wanda bangare wahala ne ga duk kun ga yanzu wanda yake mataki ya taso da ai sauran aure ya yi ka za ka ga a rana ce ka ga an kama yanzu da mutum goma kuma kusan lokaci daya shi kawai sauran kai addu'o'i wanda za ka iya zuwa da kusa kusa ka ji amma da ake da auren da ya zo yanzu duk wanda ya zo kare shi za ka ji sai ya amsa abu abin da ya ce ba ya aure mu amana kawai sai ya yi ya yi ne ilahi da jihari da kullu kafin ka ba shi da ran da Allah ya ji a fata to shi da yanzu aure yake ta samun matsaloli kawai ka ce wanda ya zo dan takara ka ce to an ji an ba ka ita kana zan tara zan amma ka gaya mana me yake lai me ya ji hari ne kuri sai ka yi da yanzu wallahi sai ya abuwa Allah Alim ba kuma ka ga abu ne da yake gidan aure da yanzu za ka yi kaji kullum matsalolin kenan kullum mutum bai san cewa idan ya tafi mace ya mai da ita ana mai da mace da kauri a wuce ne kamar yadda ana sakin da bai kauri a wuce ne to za ka mutum ya mai da ita amma kuma ya zo ya ce na dan bakasa to yanzu kusan matsalar Allah ina ji a satin nan wannan tambayar an mai ta kusan sau hudu daga jinsan gurare kuma matsalolin da suke da yawa kullum matasan mu da yawa ana ta aure amma ba a san me ya auren ba ba to kaga abin da annabi yake cewa daga alamun tashi alkiyama za a ɗauke ilimi wa ya kusa da jahilci zai tabbatu shi namiji ne da igiyar abu ya hannunsa kuma shi zai tafi duk ilimin ko ce ce da asma'u a gana na asma'u na ka zo ka a dungulan tamboyi tana bayan labule in kai kuskure za ka taba jauri kai da kake biya zai ta taba jauri sai ba da biya a ce ba duba tana cikin za ka yi ma gyara wallahi to ko ce ce da asma'u ki take take mijinki ba ba da kake ji ba dole shi ne igiyar a au a hannu shi kuma ba ruwan da wannan harka ba ruwan sa to shi da wato ɗaya da abin da ya kamata inda Allah mana wajen sarki ya sa muna da tsari irin da wasu kasashe irin su Malaysia da wasu ɗaruruwa ai ka ga ba wai banzancen masallaci yanzu ake ba magana ake kawai ta wani guri wata rehabilitation center da za a rika kai angwai ana dole da su tsohon wata ɗaya kafin auren nan ko biyu wayannan abubuwan ko da ba za ka zo ka karanta risala da kamar ko haka ke ba wayannan abubuwan fundamental ɗin dole sai ka zama Eh, aiki ne ya mutum ne ne ya kwata ya gidan auren shi ma bai san yayi ba. Kuma da ya zo a wannan wata ɗaya ai ba san cikin sa zai ba, awa ɗaya ne ne ai ba zama zai ba awa a wani mutum ya zo aka tattauna ya kai ke shekara nawa ya yana ta yi bilbituwa kuma da yake ma kan bilin ne shekara nawa ya yana bilbituwa kuma haka ne ko saboda yanzu da mutum kake kawai a kai ma amarya so da haka wannan shi ne yana da muhimmanci gaskiya ba ta kun ga za a ɗauke ilimi jahilci ya tabbata wa yi shi rabar kamar kuma za a yi shan kayan maye shi ne al'amuru kan kullu ma kana mara al'aqlu fa huwa haram wa idaran dina dina za ta bayyana zuwa sarara amma dina ne ina kallon wata mara kunya tana bayani cewa wai duk wanda za a aure duk wanda za a aure ba wai yanzu ba budurwa duk zaurawa ne haka yake wallahi ko yau na tsoron jini na kuma cin karo ne tana cewa duk zaura ta ga yadda mutum ya haka yake fassara mutane yanzu ka ga wannan sarara ai sai muni cewa ɗayan mutanen da ɗan ne da ake gani duka ba ɗan mata wani duk zaurawa ne abin da take da nake ba wata hadar ruwa ta rantsi da Allah ba wata budurwa ne duk wanda ya zawa na kawai lumbulin ba kai ba wai ba ba ba Allah ya zarge eh to kana da na zaka ya su zaka ya su ما يقبل من الحديث الحد على ميزة العلمي أقوى إذن دمورين في أولي na biyu abu ali ainihi wa talabati ala ahli ba'di an ba wa jahali ba'di li ba'di bil hizb wal fadl kaga kwai da wato zabar da ma'abudan ilimi da dalibai ilimi da gare ne da za su rika amfani junan haka ma zama gabata ce a junan su zauna a tattauna matsala yana ne da abin da ake bukata sannan na uku hasul alimi تدينه على العقل عن غيره يستفيد ما ليس عنده فإن جد واتو ما الذي يلقى فإن جد لأنوانسا أعتز لك أي مدارة لو أخذ مدارة أجنون domin kowa da bayar da Allah ya rabu yawa za a zarfin aka yi tattauna matsala ta ilimi abokin da wuce zuwa makaranta ko wannan matsalar ku tattauna ta na Allah ya rabu ba za ka manta ta ba wata kila ma da gangan za ka zo ka ce a'a to ai da za kai ta da domin ka jinne zai fito da shi da ƙarshe haka muka ba ta ciki idan ya zo ya zama maza mai shafiya ya ce wannan wayar fara ce kan shi ko zai ja baka ce shi ta buga ai ta kawo da ne a kan ai lallai baka ce ta kuma kana kawo da ne don cewa fara bayan an gama kowa ya ji da idan ka ji da ya faɗa sai ka ce to mu juya yanzu ni na dawo baka ce kai ka ɗau fara idan kai wannan da ilimi ya zauna kyaf ba da niyyar muku don kwakwar wani ba don a jika ɗin ya zauna magawa ta gina sannan zikiru ba zai a shahadar siyasa an faɗi wasu daga cikin wato alamomin jami'ar kiyama ne rafai da ilimi na dauke ilimi wa zuhur jami da bayyana jami wa zurbi da kamun da shan kayan bayi wa zina da zina wal qatl da kake wal fitan da fitin turu wani hadisi zai zo da sunan gaba yanzu kana ana bi musa lashari wa zai lawa an buka kana da zai zana ala sala annabi ce inna bayyana yayin sa'a ayyama inna bayyana yayin sa'a ayyama shi ne bayan da ta yi alamar shi ne ayyama duk da alkiyama akwai alamomi game da alkiyama duk da alkiyama akwai alamomi ayyama bi ma'ana alamati alamomi yurbau biya alama ta farko yurbau biya da ilmi za a dauke ilimi ai ku za ku gane haka wannan yanzu jin nije yan hayaniya gaba ɗaya ai ba ba ku da jibi ne duk yan hayaniya ne kawai su suka cika sun jin nije abin da ake kawai yan kali cewa rafi mutum zai zo kawo sabuwar magana dai a sanyi ko ya ci saba wa kowa kawai domin ya kiran shi kwanciyar su ya yi ko ina abu wallahi ya san ƙarya yake wannan abu bai da makabarci a kai kawai zai zo ya fada domin ya yaci kawai shi ke nan kawai manufar ke nan shi za mu ke kamar da muke faɗa idan mutum ya zo kuta da imanin sa murabi za ka samu idan ko kana da murabi wanda yake tarbiyyar da zuciyar ka ba yana yanzu ba akwai malaman da duk zurfin larabcin mutum yadda yake zuba shi idan ka zo wai da sai yake da ilimi in ya zo kawai kawai kana zuwa ka wuce don ba ka bukatar ko me zai faɗa kan ma ya jefa masu ba ko me zai faɗa ba ka bukata sai ka wuce idan ka da ilimi ne irin wannan ilimin ka da zama lafiya ko wala a rike kasuwa ba za ka rika cewa ai wani kuce kaza domin kai kana da murabbi wanda kai gamsu da shi da kake bibiya ma da ya rike da kuma san za ka tambaye to sai ka zauna lafiya amma in za ka guji wannan ka zama kai kurabi bai da biya to gaba ko za a rike dama addini kanka shi kanka addini zai a rike dama kuma dama za mu yi da annabi ya faɗa jin da wani gari ne imani da ya mata babu to zai an yi da shi ana gaya wa Allah kuma ya saka sannan wa yanzilu fi aljanna sannan jahili ya sauka karara mutum ka ga ya wani yana magana da sunan ilimi a bawa layi jahilci yake faɗa wanda ce ba abu jahili wanda su ji wannan magana su ga wannan abu la mu halla da hukumi da ya rabu ba wani wani ba ilimi wani na uku wa yakuru fi alharbi sannan alharbi ya yawaita wani harbi al'aslu ka shaka suna kallon likita ya zama abu ruwan dare ya zama ruwan dare yara ƙanana za ka rinka yi da makamu nan yawan mai makamu ana bi wa rayuwa biyar lawa an wa'an da bi sallallahu alaihi wasallam tsara annabi ce ga ƙarabun zamani zamani zai kusanto abin da ake nufi shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a wani hadisin daban ta ƙarabun zamani cewa yayin annabi ya ce shekara za ta zama kamar wata wata yin zama da wani mako sati guda ba eh sannan sati ya zama kamar kwana kwana ya koma kamar awa annabi ya faɗi wannan yanzu ba haka ake ba ana gama da an ce ma yau da lafiya to ka ce ne wannan wata talata ta zo yanzu ba mu da da ake yi azumi kana da karanci ba a rage da yanzu kai daga wata ba sha shida rajab kuma ka san kana cin ya rajab ramadan da domin shi Allah gaba ɗaya a cikin shi an take da biya to yanzu ku duba ku gani da ka rubuta wannan alamomin da ya ji mu wa ya kudu naman aiki ya rika karanta sai su rubu ba aiki eh shi ne malamai suka fassara gida shi ne abubuwan da ke ma'alumin min addini bi darura din ba su gari su kansu mutane ba su san da ba ta yi su kansu sannan wayin da su a jefa kyaki rowa ga mutum ba shi zai yanke wata ba amma baya so a yi da zama kawo bakin hanyar ba ba jire ba ba amma ya hada ayyuka wallahi sai ka ba yanzu kafin mun je gurin wani an an za mu mutu bukai da yake kira ta mun da kai karfa kudin auren mun zai kara aure wanda muka ji ke wani da da tijan da ya gani ne muka zai ta jin sa mana haihuwa kuna ji da wani kuɗi ne da nan ne ya makarantar ka yake ni na da ruwa ga alƙawarin dubu hamsin na sai hanya gwamnati ba mu bane gaskiya sai ba mu bane yana so da yadda jini ya ba mu bane sai yake cewa alaji sai yake cewa yake wallahi duk a lokacin da nayi alƙawari sai nake ce dai makaranta ta zaki sai yake duk a lokacin da nayi alƙawari zan bayar dole da shi da kuma da yake karka ba yace na ba mada alaji ta amma da na zo da yake karka ba kuma shi ne da bayar ba shi ne da yake bada sai ya ba mu Allah ya dawo. to sai yake wannan zaharul fitan fitintunu za su bayyana ga su nan babu abin su ga su nan kala kala yau yanzu ba babu abu hoton wasu yara yau da su muka tashi da su ko tun jiya wannan suke su Allah ya tsara da baban da ya mutu sai ya kawo aiki wai zuwa baban da ya mutu a bari da Allah wannan ba suna ba ito mari ne ta kawo uwar ita ce ta zo wucin suna ƙanana ya guje ba shi ne za ku so ku rika cewa Allah ba wucin sarki ya kada ya ji ɗansa haka ce ba wai domin a aikin kawo da mutum ba na ku nuna cewa zai to yanzu ku wannan ɗaya daga cikin mutum ba ku san kan ku ka taɓa wuka ba yanzu a ne aure ku mata ne mata ne yan mata ba duk sun zama yan mata suna ta yin da wani jiki suna kaza suna wani kukumbura kada Allah ya ji kansa kaza kaza kaza eh kada Allah wallahi wato duk wanda ya zama mai rayuwa sai ya kuka da wannan abu Allah Allah ya samu zama lafiya jirgin zamu ne Allah ka kiyaye kanu ya rasulullah sai da ya ba jin Allah ayyuma ruwa menene alhaji dare da alhajin da kan ka cika da ruwa kan loga sunan ya hada kaga mutum ya fito da makamin da ko ya kuma da za a yi haka kuma wani da ne yake ne ba zai ke karɓar kawai zai karɓar maka dukiyar da shi kenan ko ya kun badar akwai makaman da na rabi da Allah ko yan badar ne yanzu suka dawo za su ga wasu taɓa ganin su domin makaman da yaran mu ke amfani da su yanzu ko da abu da yanzu ke amfani da su ba na rabi da Allah domin kuma magana da ake kibiyoyi ne da takobi sai lai amma wai ne da za ka ga a kira mutum yana nan da rediyo a ce a sunan da yake wasu nan da ko ya ce ba kan da wasu suna in yanzu na ruwa abu da da dan buga dan Allah ne sai ba Allah ya tsaya mana عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل الى ان الله لا يجوز العلم الا وجد العلم با ابتداء اي ما هو من الصدور الله بده يجازي ilimi gaba ɗaya daga zuciya ba kirji idan to babu daga zuciyar mutane Allah ba zai haka ba amma ya tafiya hu min al-ibad sai dai zai dauke shi daga wasu bayan Allah walakin wa ko yana bai cire shi daga bayan wato bayi walakin yana jin da ilmi sai Allah zai dauki ilmi ne bi kawai da ulama da hanyar da malamai duk wani malami ne ya tafi duk wani malami ne ya tafi ya tafi gaba ɗaya da ilimin da kenan ba wanda za ka ganje ma ya dawo ko a yayansa a ce ai kamar babansa ilimin baban wane mutum ya tafi kenan wannan ilimin da yake da shi da shi aka binne shi ko Abdullahi dan Abbas da aka zo ai kaga abin da ɗaya daga cikin magabata yake cewa yake an binne ilimi a haka yi yake an binne ilimi to shi kaga in da walaji yadda da yi mafi kamar da dole ba mutuwar ba da mafi ba hatta idan lam yuqi alim har ya kasance ba raguwar wani malami idan na da su rukusa idan kuka zo masu biya wa yara a makaranta za ku ga nuskar ko ya ce ru'asa ko ru'usan duk akwai nuska kowanne ru'usan ko ru'asa sai mutane su riki shugabanni jahilai su ne shugabanni jahilai ba su yi a wata tambaya ba a kawai yi ne yanzu su kuma su ba da fatawa ba tare da yi ba ba zan yi su bada wa zan yi kuma su bada shi ne illa ba da fatawa ba da yi ba su bada su bada shi ne illa ai kaga tun zamanin sahabbai ba aka kirkire yin fatawa ba da dalili tun zamanin sahabbai hadisin bukhari lokacin da aka yi da zango aka hada su da wani komanda komanda an ji da kuma ina yi da ba da jaraba ta kama wani daga cikin sahabbai ai za mu je su tafi gurin komanda yana zuwa gurin komanda ga jana sai komanda ya ce da shi ka je ke wanka sai ta ai ba ruwa kuma ni ne jin sani ne ta ai ba ka da wata baka ni je ke wanka sai ta ba wani abu da za a yi ba an ba wanka ba da ya masa ya je ya wanka me ba ru mutuwa ne ya ne ne katalu katalahu na sun kaje sun kaje kun ga dai abin da Allah ya gaya ba to duk wanda ya ba da fatawa ba da yana ilimi ba da kamar gaza zai shi za ba a cewa ni a gani na ko mu ce zai da ban sani ba kaza ne eh haka za ka gani to wallahi zai da ban sani ba to kaza ne eh to wallahi a nan gaba sai da ga yadda dan nan ba ta ba take wallahi iyaye ya kamata mu kara wallahi kun ga mu yanzu da muke alƙa islami muna yin yadda wato magana da wani gafar ya faɗa shi kan yanzu yana cewa za a jana rikin na jahilai wallahi mu muna jahilai mafi yawanci yanzu yaran da ake kawo mana yara za ga yaro gantane ne ko yarinya gantane ne da ta gaya ma ko da zalan sarkai ba zuwa na sarkai ba wallahi azim yanzu ba da muke da shi sa wai da cewa ba ba shi bane ka'ida da wani mutum ya zo bai iya komai ba sai shi kula da mutum ba ni ba idan ba mu muka da zai yanzu ba shi da aiki to idan kuka zo muka je shi kula nan suka taso domin ka su daina zuwa in ka ku gobe ne man yaro ku kai cikin yara yaran ba su mutu in aka muka su dariya za su rike ba ba zai zuwa ba to sai mu bari sai an samu irin su kamar su goma sai mu samu malami sai faro muku daga jasu sai a fara da kasa sai ga ya tsore yana zuwa har su zo ka wasu ma sun kai ido a gidan talatin arba'in duk muna samun wannan to wannan dalilin ne ka ko yau ban zauna ba ga malam da suna da zaune an ka kaya a masu waye kada kake da hannun ga na farko da wai babba ne daga inda yi yana da falaki ke nan na biyu kuma daga wani asali da turar da nan haka take babu to wannan shine wajibi ne iyaye su gane cewa wato ba fa Allah madaukakin sarki in aka ce ilimi ba fa Allah duk ne ka zai yi tambaye ka cewa ka sa ɗanka a private school ba ji ake nufi ba ba ji ake nufi ba Allah wannan abin da yake wajibi mutum ya san Allah da shi ne wajibi shi ne wajibi Allah ya tsare awwal mu fara da biyan da ba mu ladan wannan ko kuskure Allah ko cikin sarki ya je mana muna roƙon da sunan su tawawa da tsohon kan ɗaukaka mu kun yi wasa lafiya gida da su wuce Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah kan yi lafiya lafiya mu iyayen mu da malaman mu da suka da mu da sai Allah ka san su da gafara waɗanda suka za a wuya gaba da waɗanda aure su ko a gaba da shi da lamun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya su zuwa mu cikin bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya su kowa mu cikin buje mata ƴaƴan mu da kanmu da su kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora kayan mu na buje ce da abin da za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ƙara rufa mana cikin duniya da lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتبعك وتبع عبادك يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم